الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا مسلمي إلى مكوكيسوا إرن تأدين المسلمين a wannan safiya mai albarka a wannan makaranta mai albarka ta madarasatu mujaddidatul islam a wannan gari na rimi a rimi ko kauran rimin kaura ko a jihar katsina allah ya sa albarka a wannan taro tun da safi muna zaune muna ta ganin kokari da makaranta suka yi da kokari da ɗalibai suka yi muna ta yi murna wa iyayen yara da kuma su kansu yara na samun nasara da aka yi wallahi a wannan program da na gani ya canja min tunani da yawa akan wannan garin saboda ban taɓa tsammanin za a samu wato wani namijin kokari na karatun addini a wannan garin ba gaskiya wannan ya nuna wani abu yana nuna cewa akwai alheri a cikin wannan garin kuma malaman nan da suke wannan makaranta da wanda suka tsaya musu shagabanni ba mu da abin da za mu gaya musu illa mu ce Allah ya saka muku da duka alkhairi yaran nan sun yi kokari matuka yarinya ta zo ta tsaya tana ta buga larabci tana neman ta share minti goma ko minti ashirin sai da aka kada mata kararrawa aka aka tsere ta na ce wannan ai ko limancin juma'a aka bata ai za ta yi rikewa wallahi wanda larabcin da suka yi inda a ce mace tana limanci in ka bata mumbari tsaf za ta ja mutane kuma a ce wa umu ila salati kuma ya hamu kuma Allah saboda larabcin ya yi ta yi ƙoƙari sun yi ƙoƙari kuma larabcin nan fada suka yi ku yi haƙuri ina shaida muku wallahi a ƙasar nan sun fi wasu limaman juma'a wallahi ƙoƙarin da yaran nan suka yi Allah yake gamu to ai wasu hudubobin ma ba a jin su abinda za ka rinka ji ayyon nas shi kadai za ka ji sauran bayanin ba za ka ji shi ba saboda wasu limaman an dai karba dai ana limanci ko an gada ana yi ba a karatun ba to wannan yana nuna mana tarbiyyantar da yaran nan da aka yi a bisa wannan tsari na ilimi ingantacce da hadda mai kyau kun gane yaran da inda suka ɗebi shekaru a garin nan ba ku da matsalar malamai mata masu karantar da mutane za su karantar za su karantar da 'ya'yansu da jikokinsu da tattabakunansu kuma ina amfani da wannan dama ina gaya wa jami'an gwamnati ga wakilin ciyaman na wannan local government yana zaune ga imam ga wakilan manya-manyan mutane na wannan gari ya kamata ku sani cewa wallahi ƙoƙarin da da yawa daga cikin makarantun islamiyya da suke wallahi sun fi makarantun boko ƙoƙari yanzu kaga wannan abin da suke yi kun ga zahiri ne a fili sun karanta sun yi bayani a duniya kowa gani amma yau da yawa daga cikin makarantunmu na boko fa da sata an sa ake gamawa sata ansa ake a cikin raba sata ansa yaro ya gama har ya je jami'a ku tambayi malaman jami'a su gaya muku har yaro ya je jami'a da 200 bai iya turanci ba ita shirme wai wani ya zo rubuta jarabawa kawai sai fara bismillah rahman rahim wa sallallahu ala nabi karim inna alhamdulillah aka maka Allah ina fatan zaka ji tsoron Allah ka taimaka mana Allah ce bike ka ya nade bukulan din ya bayar laccaran da ya zo ya duba ya gani ya ce ka gama bismillah ka gama inna alhamdulillah kuma danna maka zero wallahi ka bani bai yi karatun ba saboda ba sa yi da yawa ba sa yi to amma wannan ka duba ku ji ƙur'aninsu sai da aka tsaye da su ku ji larabcinsu sai da aka tsaye da su gaskiya wannan makaranta ta mujaddadatul islam a wannan gari na rimi kun yi abun a yaba muku sai in yi muku haka ina jinjinawa lalle ina jinjinawa kuma muna fata wakilin ciyaman ka isar da wannan sako ga mai girma ciyaman kuma mu gani a ƙasa ka yi bayani duniya ta ɗauka gaskiya ne kana nan a hoto kana nan a social media duk abin da kai duk duniya tana ji daga nan zuwa baɗi mu gani a ƙasa yawa sako ya ishe kuma kuma ciyaman ya ji ka ɗauki alkawari ka ce za ku yi kaza za ku yi kaza za ka faɗa masa in kuma ka gaya masa bai yi ba ciyaman ɗin to a gaya masa shi ma ya jira akwai kujerar gwamna kujerar sanata kujerar kaza in kun mana za mu muku in ba ku mana ba za ku ji shiru muna fatan Allah ce maka ai sakon yayi ko dan naga yayi bayani ne mai kyau ni ma nace ya kamata mu maida masa an sakan mu bashi ta baka ranka ne Allah saka da alheri Allah ƙara girma wata ranka ne insha Allah Allah ba da insha zan yi amfani da wannan dama in dan mana yan nasihu a gurguje kawar haka magana ta farko shine falalar karatun alkur'ani a cikin wannan al'umma da irin yadda annabi ya kula da makarantun qur'ani da masu karantar da qur'ani da masu koyon qur'ani a zamanin shahayyaba duniya musulmi ku sani cewa ba ku da ɗaukaka ba ku da daraja ba ku da matsayi ba ku da wata kima a duniyarku da lahirarku idan ba ku girmama alkur'ani ba kada ku yarda da duk wani tsarin da za a kawo muku a nesanta ku da littafin nan na Allah kada ku yarda da duk wani tunani da za a kawo muku ya raunana muku tsarin karantarwarku ta alkur'ani don akwai hanyoyi da dama da yau ake ta bi na raunana karatun ilimin addini musamman haddar alkur'ani saboda duk mutumin da ya haddace alkur'ani ya yi aiki da alkur'ani yana da matsayi a wajen Allah kuma yana da matsayi a wajen mutane kuma zai zama jagora kuma sun sani ci gabanmu da matsayinmu da ɗaukakanmu da samun nasararmu yana da alaƙa da karanta wannan littafin da hadace shi da haka yau makiya suke yaƙi dare da rana yaya za su binne makarantun ƙwar'ani a daina jin ɗoriyarsu sai ka wayi gari ka gaiwa makarantar da daga kowace ƙasƙanci da ci baya ita ce makarantar ƙwar'ani kuma muna ta faɗa muna can musulmi mu ba mu da littafin da ya fi alƙur'ani amma kuma makarantunmu na ƙwar'ani su suka fi kowane makarantu wulakantuwa tozartuwa rashin albashi ingantacce ba allowance ba gini mai kyau babu babu babu babu duk makarantun ƙwar'ani su suke fama da wannan islamiyu sun zama islamiyun bara ba ta da wata kima wannan yana nuna mana future ɗinmu will be bad wal iyaz billah zai zama mummunan abu na gaba in ba mu farka muka gane ba manzala bai da wata makaranta da ta fita alqur'ani kuma ya gaya wa duniya manyan mutane a cikin sahabban su sunan da suka da ce qur'ani ko sallar jana'iza annabi yazo sallallahu alaihi wasallama cewa yake ayyuhum aktsaru akhdan lil qur'an a cikin gawawakin nan wane ne ya fi yawan hadda alkur'ani kuma tsomin da shi nan gaba a wajen sallar jana'iza shi zan fara sawa a gaba in yi masa sallah idan an zo binne gawa a kabari annabi sai ya ce ku kaddamo mun ku matso mun da ayyuhum aksaru akhdan lil qur'an fa uqaddimuhu fil la'li waye yafi kowa yawan hadda alqur'ani sai in gabatar da shi a kabari shine a gaba yace ya ummu nas aqra'uhum li kitabillah wanda zai mutane limanci kun ga limanci babban abu ne liman jagora wanda yafi kowa sanin littafin Allah karanta alƙur'ani shi ne shugaba shi ne jagora maza Allah ce khairukum man ta'allama alƙur'ana wa allama mafi alheri a cikin ku wanda ya koyi ƙur'ani kuma ya koyar da alƙur'ani ya koyi ƙur'ani ya kuma koyar da ƙur'ani allama alƙur'ana wanda ya koyi ƙur'ani ya kuma koyar da shi Mushaf ibn Umayr sahabin Annabi ne sallallahu alaihi wasallama shine ambassador na farko da ya je ya bude garin Madina da Annabi ya aika shi ya tura shi da mai Annabi ya tura shi da Qur'ani Qur'ani Mus'ab ya fara zuwa garin Madina ya bi gida gida yana koyar da su alkur'ani suna karantawa har wanda ba musulmi ba musa sai je wani sai ce a akra alaikum alkur'an in karanta muku qur'ani ku ji haka aka yi da haka suka yi wa annabi shimfiɗa kafin ya zo da qur'ani a madina qur'ani ya ce inna hada alkur'an يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وأن القرآن shi ne littafin da yake shiryawa zuwa ga hanyar da tafi kowace miƙewa daidai shi ne yake yin bushara ga muminai da suke aikata aikin ƙwarai cewa suna da lada mai girman gaske mai karamci waɗanda suka ci gaba a da waɗanda suka jagoranci duniya a da a duniyar musulunci ma guda ƙur'ani da haka muna kira na ji zafi ƙwarai da gaske da shugaban makaranta yake bayani daga cikin matsalolin makaranta wai akwai matsalolin rashin bayar da haɗin kai ga iyayen yara daga iyayen yara yanzu hankali zai ɗauka ya ku iyaye mata da iyaye maza irin wannan hidima da makarantar nan take yi a cewar har a kawo kuka iyaye ba sa ba da cike da kai kuna da wani wanda zai muku hidima sama da wannan yanzu kai kana matsayin babanta kana da lokacin da za ka koya mata wannan larabcin kai kina matsayin uwarta kina da lokaci kina da ilimin da za koya mata wannan larabcin yarinya kana zabka larabci kamar yar gidan su ne su da shirai kuma a wannan gari ba a je birni aka kashe kuɗi ba kuna jin wannan yara in a birni ne dubu ɗari nawa miliyan nawa za ku kashe kafin su samu wannan ilimin a nan ne ƙauye ake karatu kyauta ba a biya ku je ku ga yadda aka ce gaba makarantun ma sai ka zuba kuɗi masu zurfi kafin ɗan kai samu ilimin amma har a zo a ce wai wai wani uba baya ba ta haɗin kai ko uwa ba ta ba da haɗin kai amma kunya ne wannan ci baya ne wannan tawaya ce wannan karya gwiwa ne wannan disgrace ne wannan rage daraja da matsayin makaranta ne wannan
yanzu malaman nan bai kamata a dama musu fura da nono da kaji a gefen su ci su goge bakinsu ba
amma a ce suna ta kiran yara a zo a zo a zo to wannan shine abin da nake gaya muku daga cikin manufofin da wasu suke da shi su lalata makarantun wato addini su mai da su ba su da kima a cire darajarsu a zukatan iyayen yara kwanan nan na je wani babban taro na soke ƙur'ani da hadda ƙur'ani na wasu ɗalibai a wata jiha wani daga cikin malamai ya ce kaga malam yaran nan na kai shekara barkace ina karantar da su wasu shekara biyar wasu shekara shida wasu shekara kaza tun ba su iya komai ba ni na karantar da su yanzu sun hada ce qur'ani amma Allah duk tsawon shekarun nan tun da aka fara har yau aka gama ba taba ganin uban wani yaro ba in gan shi da ido bai ido biyu ya ce wane malam Allah saka maka da alkhairi akan hidimar da ka mana ka karantar mana dan mu yayi qur'ani ya ce za mu taba ganin uban su ba ballantana in ga aiki ba sa yi ba wani ake biyu saboda me ai kai ne ustaz kai ka damu a karanta qur'ani inda kai daga da yaron ka je kai ta yi yanzu ba Allah ne na wani bayani yanzu cikin maganganun da doki hankali na ran sabace ke faɗa cewa da wani uba zai waye gari dan su bai je makarantar boko boko na abu haka zai fito daga shi shi rigar bacci a gigice zai tafi gurin principal zai tafi gurin shugaban makaranta idan yaro ya zo baya cin jarabawa mutum zuwa yake a hankalinsa a tashe yana magana ya yi ɗana bai ci jarabawa ba ya na gara zaɓin yaro na ya na kaza amma wallahi akwai uban da bai san ma wace makaranta ɗansa yake karatu islamiyya ba Allah bai sani ba a cikin iyayen nan akwai wanda wallahi bai san hanyar makarantar da ɗansa yake ta islamiyya ba bai sani ba da yawan ku iyaye ba kuma san waye malamin qur'anin ɗanku ba waye malamin hadisin ɗanku ba shugaban makaranta bai ma yi magana akan biyan kuɗin makaranta ba da an ji kunya ba mamaki cikin ma'adatan nan masu zungura larabcin wata mata daɗe ba ta biya ba amma dai an yi an yi kara dai an mata ni ta zo an ɗau hoton ta an yi karatu wataƙila to wannan yana daga cikin challenges da suke damun rashin muhimmantar da makarantunmu na alkur'ani a cikin zukatanmu kuma ina gaya muku wannan idan har mu a yanzu ana kukan wannan to ya za a yi nan da shekara talatin arba'in masu zuwa hamsin muna raye ko muna cikin kabari muna kwance kar mu bar tsiya ta zo ta mamaye mana gidajenmu mun yi bincike a ƙasar nan majoritin makarantunmu na islamiyyu wallahi mala a wurin aro suke ko kuma wurin haya ba su da gini da wahala ka ga makarantar addini ta islamiyya ta qur'ani da za koyar da yara tarbiyya addini ka ganta da irin wannan gini wadataccen fili mai iska manya-manyan azuzuwa wurin wasa wurin tsalle wurin komai babu a matsayi wallahi a ƙasar nan akwai makarantar islamiyya da na sani a kan kwata ake karatu saboda tsabar talauci da babu wuri wata ƙatuwar kwata suka samu a unguwar tunda ita ta gwamnati ce ruwa ne yake wucewa sai wani ya ce a tunda babu wuri mu sayo katako kawai mu kakkafa mu shimfiɗa a kan kwatar suka rufe kwatar dama makarantar dare ake magariba isha'i kawai suka shimfiɗa kwatar suka ce gwamnati a yi haƙuri don ran da damana ta yi ta yi tsamari za mu yaye katakon mu ruwa ya wuce kuma hakan ake yi don ran da aka maka ruwa ba sa karatu wallahi a kan fada suke karatu saboda mutane ba sa son ba da taimako wa addini addinin musulunci ya zama maraya makarantun islamiyya sun zama abin tausayi duk lokacin da aka zo saukar qur'ani sai an yi tabara sai an yi ta roƙo kamar ba san muhimmancin makarantun islamiyyar nan ba amma a ƙasar nan mace inyamura za ta taho daga ilugu za ta yi taho daga tsadaca ta zo tana toye ƙosai ta buɗe makarantar nursery school and play group mu za mu sama mata gida mu ba ta ce hajiya karbi haya ko madam karba haya tun tana yin haya tana yi tana yi har ta sai gidan mu muke patronizing mu muke kawo 'ya'yanmu su zabga mana kudin makaranta babu karatun kirki kuma dole mu biya school fees a koya yaran mu tsalle da wake-wake hayeye hayeye yeyeye hayeye shine karatun kaga yaro abin da iya waka yeye haye what is yeye what is hayeye wani ilimi ne iskanci ne kawai wannan amma wai wannan din shine burgewa akwai a masa gajeren wando akwai a yan mata matsewa su fidda tsiraicin su wai shine burgewa turanci me yau yarinyar nan da ta hadishe qur'ani ce wannan larabci akwai wani turancin da zai gagare ta wallahi in kun yi wasa sai mu kira a zo a buga turancin ma shi ma a buga shi a gudan nan wani abu ne zai gagara babu kullum rashin goyon baya ne da rashin kishi irin namu da yawa muna da lissafin da wurare da yawa makarantun islamiyyar sun mutu baƙi sun shigo gari sun saye gidajensu sun gina musu makarantu sun yi makarantu na nursery primary suna ba su maƙudan kuɗi amma makarantun islamiyyar sun mutu kuma da ƙarshen shekara ta zo satar ansa ake ba wa yaran su yi jarabawar a ce yayanci sai a je a cika makarantar da ɗalibai wai ana cin jarabawa a tare duk rubuta musu ake yi sai yaran sun gama sun je jami'a su yi ta faduwa saboda an san ba mu da kishi ba mu damu da al'ummar mu ba da haka muna kira ga masu hali muna kira ga attajirai muna kira ga masu rufin asiri ku dubi allan da ya wadata ku ku rufa wa ƙur'ani asiri ku rufa wa makarantar addini asiri ku inganta su ku mutunta su ku kimanta su kai mu yanzu cewa ma muke yi mai kuɗi ya ciri kuɗi ya sayi fili ya yi makaranta ta a zo a gani ta addini ya ma sa kuɗin a zo a ya ma yi ya ce ta kuɗin ne da yawa mutane suna buƙatar ina za su kai yayansu a yi musu boarding school da yaran su za su yi shekara ɗaya shekara biyu ya haddace ƙur'ani ko dubu ɗari nawa ne zai biya babu babu wani yana da kuɗin da ko miliyan ne zai bayar in dai za a iya ninke masa yaron shekara ɗin shekara biyu ya haddace ƙur'ani zai kai shi amma babu makarantun da garejin mota ake yin su makarantun islamiyyun da a shago shago ake yin su makarantun da a gindin kudu bisa ake yin su yanzu nan mai girman wakilin cewa mai ke cewa ya je makarantar nan ya ga ya ga zuwa a gindin wani rami masu kare na je a wata tsawa ka san ta faɗi yana su gungura cin rami amma na ji daɗi da shi da kansa ya fito ya faɗa na ji daɗi kare yanzu insha Allah mun san garanti muna da katafayar fili da za a bamu a makarantar nan daga gurin ciyaman insha Allah bayan ya bamu fili kuma ya sauke mana wasu miliyoyi a fara zuba foundation ko ba ga bane ba mun san tun da sun je sun gani ƴaƴan mutane sauya kaɗan su fada rami ko to kaga ina ganin za mu ji sun yi motsi kuma akwai wakilan attajirai a gurin nan manya-manya wannan gari Allah ya kawo mana su sun ji sun gani to kuma muna jira mu gani a ƙasa don mu yi addu'a Allah ƙara wadata da arziki da rufa asiri bayan wannan daga cikin illolin da ake mana na kashe makarantunmu na addini a yau buɗe makarantu da ake yi na private schools na boko a sawa yara karatu tun daga ƙarfe bakwai da rabi sai ƙarfe biyar da rabi ko ƙarfe shida yara za su tashi a ce sun yi karatu da safe zuwa karfe biyu za su ci abinci su huta da karfe uku za su shiga lessons lessons to ina islamiya mu musulmi ne fa nahnu nadinu bi dinil islam nahnu muslimun yaya musulmi zai ɗauki ɗansa da hankalinsa ya kai shi makarantar da tun da safe har zuwa karfe biyar da rabi zuwa shida yaro baya dawowa ma in a wasu birane ne sai bakwai bakwai don abu ya dawo da jaka a gajiye murhaq taban gaba ɗaya yininsa ya ƙare kuma wannan bincike ya tabbatar mana ko a tsarin ministry of education ba daidai ba ne a rinka riƙe yaro tun daga safe har zuwa yamma ana yi mai abu ɗaya duk inda karatun boko ya dai a jihar ya isa a bawa Allah kuma sauran lokacin to haka ake mana sai a ga wai ci gaba ne wai burgewa ne wai ɗaukaka ne wai kaza ne da haka yaran mu sai su tashi yaro ya tashi ya gama firamare ya shiga sakandare da wannan tsarin har ya je jami'a bai san kawai wani addini kuma kun sa abin da suke yi a saboda da ladi ma sai a ce wa iyaye a rubuta musu takarda a ce we have alhamdulillah among our our our initiatives we've introduced a lessons class for weekend basis wai sun kawo sababbin abubuwa akwai lessons class on weekend basis saturdays and sundays a zabga wani kuɗi a ce yara za su rinka zuwa lessons bayan wancan prep bayan wancan lesson da ake a saboda da ladin ma sun cinye kun san me yasa suke wannan saboda sun san kuna buɗe makarantun islamiyya kuna buɗe tahfiz ƴaƴanku suna zuwa suna koyon qur'ani wannan ma bari a cinye musu lokacin mai hankali mai basira ya kamata ya zama waye kuma duk makarantar boko da za a yi yanzu a ƙasar nan muna wasiya ko muna kira ga masu makarantar ku ji tsoron Allah a matsayin ku na musulmi ku rinka sirka karatun addini a ciki dan community ba ta hana ba a koyar da su darussan boko kuma a shigar da alkur'ani sadaka a ciki a shigar da larabci sadaka a ciki ko da ƙur'ani bai da darajar da za a sa shi a jarabar waye ko neku bai da wannan kimar a wajenmu ba a waye ɗin ƙur'ani ba a nekun ƙur'ani to don allah mai makaranta shi kuma ya sa duk musulmi inda zai karatu a makarantarsa inda ya musulmi ne to zai ƙur'ani tun daga nazari har zuwa ya zana waye da neku ko da bai zana jarabawar ta ba ɗalaba ce muke su ba wallahi mala akwai manya-manyan makarantu a ƙasar nan a birane musulmi ne mamallakan waɗannan makarantun sun tara miliyoyin kuɗi amma ina tabbatar muku ba a taɓa karanta fatiha a cikin makarantar ba yaya za a yi makarantar mutum ta yi albarka kuma yanzu kai ne wannan makarantar ranar da Allah ya rutsa kai tambaye ka na maka arziki na rufa maka asiri na baka wadata na baka customers ka gina makaranta an yi mathematics an yi physics an yi sciences an yi geography an yi civic education an yi wacece an yi mecece duka komai yana da dama an yi shi amma a makarantar ka ba ƙur'ani me ƙur'ani ya muku na laifi yanzu in aka sawa yara a makarantun boko na aka sa musu ƙur'ani yanzu ba za su jarabawa ba ne ƙur'anin zai sa su kasa gane physics mathematics english to wani wace irin ƙiyayya ce ake wa ƙur'ani balantana hadisin annabi kan Allah ya ji kansa wa yake kula da shi to bakin cikin da muke damuwa da muke shine kullum ana magana akan taimakon addini taimakon addini wasu sun samu damar da za su yi wa addinin aiki da dukiyarsu da damar da suka samu amma ba su yi kuskure ne mutum musulmi ya gina katafariyar makaranta ta boko amma bai sa darasin qur'ani da hadisi ko larabci a ciki ba larabci kadai ma bai isa ba dan larabci kadai bai koya ma addini ba a koya da qur'ani a koya da hadisi da haka muna kira ga masu makarantu ku rinka sa qur'ani a ciki ko da ku akwai wanda ba musulmi ba in za a yi qur'ani sai su fita jihohin mu ne kasashen mu suka zo garurukan mu ne suka zo gidan mu suka zo da haka dole su haƙura da al'adunmu da ɗabi'unmu da tarbiyyar mu ina jiya muku tsoron jahilci da za a shuka mana mu biya kuɗi ko akwai mana jahilci don wallahi duk ilimin mutum da ya ya tara na boko ilimin zamani in bai iya karanta qur'ani ba zero ne mu a wajen ka zo kana ta turanci sama da ƙasa hausa ɗaya turanci uku kana kaza kana kaza da za a zo a baka fatiha a ce karanta ba za ka iya ba akwai tuzarta da ta wuce wannan yaro ya je makaranta ya dawo ya kawo bansa baba dala a biya mun a biya ba a ƙara mun ka duk ta wajen uwarka ta ƙara maka haka ake yi in ya je wajen uwar ita ma yan duniya ce wata yawa ta wajen babanka sai ka ga yaro yana ta yawo da qur'anin sa ido izu biyar ya je wajen baban ya koro shi ya je wajen uwar ta koyi saboda uban bai iya ba uwar ma ba su iya ba irin waɗannan makarantun suka yi na zamani wanda ba addini a ciki it's a shame it's a disgrace it's a shortcoming wasting of time mutum ya ɗauki shekaru ya gama nursery playgroup nursery primary junior senior secondary school duk ya gama wannan ya zo jami'a wai a ce wai ga ƙwararri wani iya karanta ba ko ɗazu ɗin nan ina tahowa wata tana ce min in taimaka mata da addu'a za ta je interview da certificate ɗinta tana neman aiki kaza kaza kaza zan ce to Allah sa alheri Allah ba ta sa sai kuma ta faɗi wata larurarta sai na ce ai addu'a ke bukata na tura mata addu'i ta WhatsApp na tura mata surorin alkurani da ayoyin alkurani na addu'i ta WhatsApp sai ta bugo min waya ta ce wallahi malam ban iya ba ayoyin da ka turo min wasu ban iso ba hadisan da ka turo da addu'o'in ba zan iya karanta ba amma fa ta gama wannan karatu har tana da babban satuke ta je neman aiki a wata ma'aikata kaga ta cinye lokacin ta gaba daya ba san Allah ba a ce addu'a yau za a ba mutum musulmi addu'a da larabci a whatsapp ko a takarda ya ce bai iya karanta ba da rubutun larabci da rubutun china uwarsu zai ubansu ɗaya a wajensa a wani asara ko matan nan duk wacce ta kuskura aka kai ta gidan miji ba ta iya karatun ƙur'ani ba ba ta iya karatun larabci ba ta yi wa kanta asara ba ba ko waɗannan samarin duk yaron da ya kuskure ya shiga jami'a bai iya karanta ƙur'ani ba a nan dai ƙasar hausa musulmi ya yi abin kunya kuma ba za mu baka irinmu ba don gaskiya nan gaba duk wanda ya zo zai nemi aure za mu ba da wata fatawa musamman yaran nan masu ƙur'anin nan na so da mai girma hakimi yana nan ko wakilinsa yana nan cewa ya kamata nan garin rimin nan a kafa doka waɗannan yaran su ne yaran suka fi kowa tsada duk wanda zai zo ya auri wata a cikin 'yan matan nan ya taho da ƙur'aninsa izu sittin gaban uwanta ka zaune da shi ka ce mu dai rakiya mu dai rakiya ya buɗe ka ce karanta in ya biya ya kai alhamdulillah in bai biya ba ka ce mu dai kasa nafa ya biya in bai biya ba ka ce sauka wajen wal'adi ya ce zaba in mai iyawa ka ce sauka ƙasa in mai iyawa ka ce haɗa kayan ka fita ba zan ba ka yata ba wallahi ba kai laifi ba kun ga jahili ya zo ya auri yarinya mai ilimi yawanci kashe musu karatu suke kuma ita mace yawanci tasirantuwa take da mijinta waye wata take mu wallahi ba da mijina baya sallah kuma ba zan koyi ma ba gaskiya ni ma da naga baya yi ni ma na daina haka mata suke wata ita take kunna mai sigari kullum ita take kunna sigari yes ya zuka ita bayan lokacin iya rage sai ta ƙarasa mata suna tasirantuwa da mazajensu da yawa da haka yarinyar da aka tarbiyyar ilimi a yi kokari a samu mai ilimi ya aure ta don a ci gaba da haɓakar da iliminta da yawa muna da 'ya'ya da yara da sun hadice ƙwar'ani malam kadiyarinya tana zuba ƙwar'ani kama daga sama ake mata amma sai a zo a haɗa ta da wani ɗan gayi yi no ya aka yi ne a haka yake zuwa da can wallahi duk inda ta shekara daya da wannan yuno yuno da yake haka ya kashe qur'ani sai ga yarinya kudu kudu ba ta iya karatun qur'ani ba saboda me ba kufu'inta bane ba sa'anta bane da haka wannan wani sako ne da ke isarwa waɗannan yara da aka musu tarbiya to da Allah nema musu masu tarbiya wanda kuma ya ji haushi ya tafi makaranta don na ga wani yana ta hararara ka je ka koya waɗannan yayan sadakin su ma ya kamata ya zama ya zama hai ƙwarai ba wai jikarin jikarin mutum ne zai zo kwashe su ba
kenan karatun addini yana ƙara wa ya mace daraja karatun addini yana ƙara wa mutum daraja yana mai da shi al'insanul kamil al'aqid al-multazim cikakken ɗan adam mai hankali mai kulawa mai kamewa don haka ina kan gabar kulawa da karatun alƙur'ani da karatun addini a makarantunmu na boko lallai a yi ƙoƙari a rinka saka su kuma muna kira ga ministry of education a federal government a state government kwamishinoni na ilimi da ministoci na ilimi a matsayinmu na 'yan najeriya musulmi muna da buƙatar a saka mana ƙur'ani a cikin jarabawa yadda ne ko ko da ba a sa ta cikin compulsory ba ko da cikin option ne ko da wanda za a yi choosing ne ko da wanda yake ba dole ba ne a sa mana qur'ani a ciki dan ƴaƴan mu su rinka karanta qur'ani a secondary suna zana jarabawarsa in wani ministan ilimi ya yi wannan namijin kokari Allah ya masa albarka Allah ya karfafe shi Allah ya taimake shi in kuma bai yi ba to Allah ya shirye shi idan wani kwamishinan ilimi ya cire darajar alkur'ani a jiharsa ya kafa wata doka mai kyau da za ta mutunta karatun addini da karatun alkur'ani a makarantun jiharsa allah ya karfafe shi kai shi babban kujera ta mai gida gwamna kuma zai ta ganin alheri a tattare da shi wannan ne zai sa 'yan ƙananan yaran nan namu za su ce lallai ƙur'ani yana da daraja yana da kima wannan ciwo ne wannan damuwa ce take damu gabar magana ta biyu dangane da shi wannan alkur'ani jama'a Allah ya ce alkur'ani waraka ne waraka sai bashi open ya bashi a buɗe وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين wala yazidu zalimina illa khasara Allah ya ce muna saukarwa daga alkurani abin da yake waraka ya ummatal islam ayyuhal muslimun alladhina amanu bil qur'an wa amanu bi kalamillah sani cewa alqur'anu shifa qur'ani magani ne yanzu da Allah a Najeriya ba mu da ciwuka ba mu da damuwoyi na rashin tsaro na zubar da jini na kashe mutane na bakin ciki na zalunci na lalacewar al'amura na kaza na kaza na kaza da za a kula da alkur'ani a dube shi cewa magana Allah ne a inganta karantar da shi a sa yara musulmi nake cewa ban ce wanda ba musulmi ba tun da bai imani da shi ba musulmi nake bara wallahi da kun ga waraka kar ku yi mamaki Allah ya jarrabe mu da halin da muke ciki a ƙasar nan na rashin tsaro da rashin kwanciyar hankali saboda rashin kula da alkur'ani malam ko arne ya san darajar qur'ani ya san muhimmancin sa wallahi sai dai ki imani wani babban arne a wata ma'aikata ya ce yana son addu'a fa ka ce oga addu'a kake so ce ya ce malam malam na kunan ku kira min su su yi addu'a wannan kurani kurani nan da Allah zuwa karanta mu ka duba arne ya ji cewa qur'ani yana magani zai biya masa wata bukata wata kujera yake kai mai matsayi mai maiko yana jan kaya sosai baya so ya sauka kuma yana so ya samu ci gaba ka san me aka yi wallahi malam sawa aka tattaro masa malamai garada garada jam'in gardi aka hada masa su irin masu karatun qur'ani ana biyan su dinnan wanda wannan ba daidai bane ya saba shari'a ba a sai da qur'ani aka tara masa su ya ce addu'a ina so suka ce an gama oga ne za ka biya ai komi za ka samu ai ya zube su a gida ya musu walima ya yanka shanu ya yanka kaji ya kawo abinci daban-daban a ƙaton falansa ya zuba alarmomi wani da ya zo sai ya sauke rawaninsa ya ajiye tukune ya ce yau za a yi babban aiki kenan suka ja kaya suka ci abinci wani ma bawan Allah arama da ya zo ya ga abin kai ce zo da haka za mu tafi barci sai ya buɗe babban rigarsa ba fa gurin zubawa kai sai haka ya rinka zubawa ya rinka zubawa ya ce a jiya mai karatu suka zauna suka yi ta sauke mai ƙur'ani a gidan arni suka yi ta ƙur'ani aka gama za a yi addu'a ya zo ya zauna a tsakiya aka shafa ya ce Allah ya amsa kuma malam sai da Allah ya sa masa addu'arsa ba ina goyon bayan hakan bane ina sanar da ku ne cewa hatta wanda ba musulmi ba a wasu wuraren sun san darajar Qur'ani kuma sun san ana roƙon Allah da Al-Qur'ani to me yasa yau al'umma za mu watsa da Al-Qur'ani kuma mu gani ne yanzu a nan fa a ƙasar nan fa shugaban ƙasa aka yi ba musulmi ba Jonathan amma duk jihohin najeriya nan sai da ya bi gina tafka tafkan makarantu na ƙur'ani ko ba dai da wace manufa ya yi yanzu ba ana magana akan me manufar yin ba ko ma da wace manufa ya dai ai dai abin ya juya ya zama alheri ga musulmi alal aƙalli ya ba tarihi amma ina shugabannin musulmi wace gudunmawa suka yi wa ƙur'anin ba sani ko kun fahimta ba an gina makarantun ƙur'ani a jihohi da lokal gaman da waye-waye ba bene manya-manyan karatu manya-manyan a makarantu wanda ba musulmi ba ne amma an bayan shawara ne cewa yana cikin gudunmawar da zai bayar 'ya'yan musulmi da suke yawo din nan a ɗebo su a sa su a makaranta a inganta musu rayuwa a sa su a aji akwai da su ƙuranin ba musulmi ba ne yayi to mu musulmi yaya ina tabbatar maka da musulmi ne cewa zai a ba zai mu za a ce wasu kishin addini ne a wa kaza ina tabbatar maka ba mamaki in shugaba musulmi ne wallahi ba zai dai wani abu ba to ka ɗauka ka ajiye shi ma wannan yana daga cikin ciwukan da suke damun mu shugabannin mu da yawan su ba su fiye kulawa da makarantun addini ba bai dame su ba kuma da yawa wasu daga cikin su sai da suka yi irin makarantun islamiyyu na anguwannin su a shekarun da suka baya amma su gama mulkin su ba su taba tunawa da wata makarantar islamiyya su ba ta gudunmawa su taimaka mata ba yanzu ko a koyi mutum da zai iya turo naira miliyan hamsin ya ce makarantar islamiyya gari kaza a sai ta a sai fili a gina ba ba za su iya ba ake bawa karuwai kudin banza ake bawa mawaka kudin banza ake bawa yan asharalle kudin banza ake bawa yan kaza kudin banza wallahi ina sanar da duniya cewa wallahi makarantunmu na islamiyya fa sun fa sun kuya ne ma suke fasa durkusa ga baki daya sun yi ruku'i fa saura su jira masu kudin mu sun ne sance su yan siyasan mu ba sa waiwaye su attajiran mu ba makarantu ne a gaban su ba kuma Allah ya jarabe mu dole salaha da jaruwar 'ya'yanmu yana da alaka da waɗannan makarantu na alkur'ani خيركم من تعلم القرآن وعلمه abu na gaba duk inda aka lazumci karanta alkur'ani da kulawa da makarantun islamiyyu ana samun karancin mashaya karancin mawaka karancin barayi karancin yan wiwi karancin masu tsallaka gida karancin masu kaza in dai kun gina garinku da mai da hankali da irin waɗannan makarantu na islamiyyu za ku samu ƙarancin 'yan ta'adda ƙarancin masu neman mata mazinata mashaya saboda duk 'ya'yanku kun ɗebe kun kai su na makarantu suna koya addini yanzu an manta da wannan infact da makarantun Qur'ani da tasiri da suke da shashi al'umma yanzu cin yaran nan da suka haddace Qur'ani suka yi ta larabcin nan ana ammantawa wata ta zama mazinaciya ko wata ta zama barauniya ko wani ya zama dan wani ko wani ya zama mai sane ko a ba wani bindiga je ta kashe mutane ana kyautu zaton sun samu tarbiyya mai kyau ashe taimakon makarantun islamiyya a ƙauyukanmu da garurukanmu yana bayar da security yana bayar da tumanina yana bayar da sakina kwanciyar hankali da zaman lafiya amma ina waye ya fahimta waye ya gane wannan ta sa kowace makaranta aka gina ta ana sa mata school fees ana biya wasu ma a banki yake biya wasu ma yaron ka bai isa ya zo ya shigo makaranta ba sai ya zo da tela cewa ya je ya biya amma makarantunmu na islamiyya har yanzu ƙauyanci har yanzu rashin wayewa ya ishe mu ya dare mu wai kudin laraba ake karba wata ake karba sai ga makaranta ta islamiyya ka ta fariya a ƙarshen wata sai a ce kowane yaro ɗari biyu zai bayar haba yadda al'amura suka yi tsada ɗin yanzu ai dole shi ma karatun addini sai ya inganta shi ba ina cewa a tsarantar da shi ba ba ina cewa a kori masu yi ba ina cewa ne a mutunta shi duk abin da mutum ya same shi a banza bai fiye ganin darajarsa ba shi ma yabo islamiyya shi bai bukatar saka riga malamin islamiyya bai bukatar sa hula malamin islamiyya bai bukatar ci abinci mai kyau malamin islamiyya bai bukatar gidan zama malamin islamiyya bai bukatar ya hau mashin mai kyau malamin islamiyya bai bukatar ya auri mata don gariya malamin islamiyya bai bukatar shi ma ya fito gari a gan shi malamin islamiyya bai bukatar shi ma dan ji daɗi a rayuwa a matsayin sun dan adam to me yasa malamin islamiyya ba su da albashi mai kyau anya wannan ba kuna koya wa 'ya'yanku kasi karatun addini bane don in sun gama in sun shiga makarantu islamiyya za su karanta ba albashi wani malami na guidance and counseling a wata makarantar boko guidance and counseling wanda wannan yana da kyau kowace makaranta a samu malami na guidance and counseling mai ba da shawara mai yaro ya kamata ya karanta mai ya kamata ya zo mai ya kamata ya yi shi musulmi su samu musulmi yan uwansu su yi musu saboda su kula da tarbiyyar addininsu yanzu ya zauna aji yana cewa kowane yaro ya faɗi ne zai wani ya tashi ce shi likita yake so zama ce very good wani ce injiniya yake so zama civil engineer ko wane ne injiniya ya ce very good that's fine wani ce yana so zama barista lawyer ya ce that's very good very interesting wani ce yana so zama babban businessman yana so karanta business ya ce that's very good very interesting wonderful wannan ce kaza wannan ce kaza duk aka gama ajin gaba daya ba wani yaro kuma makarantar ta musulmi ne ba yaro guda ɗaya da ya daga hannu ya ce yana so ya zama irin limamin garinsu ko ya zama irin babban malami shahararre mai wa'azin ya karantarwa a ƙasarsu ya ce what shiru sai dai yana magana aka ce kasar mai shirin a aikace a mu'amalance an mana kisan mummuke ba mu farga ba an mai da karatun addini ba shi da kima ba shi da ofis a local government ba shi da ofis a state government yanzu yaro zai gama karatunsa ya yi shekaru ya haddace ƙwar'ani ya rubuta ƙur'ani ya karantar da ƙur'ani ya zama gangare a cikin ƙur'ani amma bai da wani ofis da in ya gama zai kai wannan certificate na hada ƙur'ani a lokal gwamnatin su a dauke shi aiki babu amma mai neman shara zai samu aiki shara ko da bai karanta komai ba amma wannan mai ƙura'anin babu wani ofis da aka ajiye cewa duk wanda ya haddace wani alƙur'ani za a ɗauke shi aiki ko da ku a rinka tura shi irin makarantun islamiyyu na lokacin gwamnati din a rinka fasa din su babu wannan tsarin a cikin gwamnatocinmu to ya za a yara ku sai su haddace ƙur'ani idan ya zo state government babu wani wanda da zai je saboda ya karanta wannan a ɗauke shi sai dai a rufe ido ba za a kalli takardarsa ba kawai a ba shi aiki amma a tsarin babu da haka yaran mu in sun yi karatun addini suna karewa ne a masallatai da makarantun islamiyya masallaci kuma babu kuɗi makarantar islamiyya ku talauci ne a cikinta to ka gaya min yaya yaro zai zo ya ɗauki lokacinsa ya je ya haddace Qur'ani ko ya karanta saboda nan gaba in yi girma yana gaba abin da zai zama ba zai samu abin duniya ba kuma ko ba komai nan adam yana buƙatar ci yana buƙatar sha yana buƙatar sutura yana buƙatar aure yana buƙatar buƙata a yana buƙatar biyan buƙatarsa to idan ba da kuɗi ya za yi wannan kira ne ga shugabanninmu a sake review na constitution namu musulminmu ku duba ku ga ya za ku kimanta karatun addini a tsarin wannan mulkin sauran ilimin muka ana yi ana samu abin da ake samu amma na addini a'a kuma mu musulmin ba mu patronizing mu biya kuɗi ingantattu kuɗi ba ƙudan kuɗi ga waɗanda suke karantar da yayan addini ba yi wani an zo za a yi saukan Kur'ani a makaranta an ce yaron sai ya da ci alkurani za a ba da dubu talatin talatin za a yi allon zayyana za a yi abincin walima za a ɗinka uniform shadda za a yi kaza za a yi kaza wannan kuɗin kuma za a siyo ruwa da lemo za a raba wa manyan baƙi idan an zo taro ɗan ya zo gaya uba ya ce talatin ya ce wala baran bayar ba makarantar ƙur'ani dubu talatin wala baran bayar ba amma wallahi idan sun zo graduation a makarantar su ta boko dubu ɗari kaza ake karɓa ko ɗari da kaza kuma a guje zai je biya kuma a banki ake biya amma wanda tun da ta ƙur'ani ce ba ta isa a bata dubu talatin ta yi ba wata isa ba a budurwarsa a karuwarsa zai iya kashe mata miliyan biyu a banza yanzu ba kati ake tura wa ƴan mata kati sai mutum ya tura wa mace katin miliyan ɗaya kati kullum na buga waya na naira miliyan ɗaya amma makarantun mu na islamiyyu suna nan suna mutuwa to wannan yana daga cikin ciwo da damuwar da yake damu idan ba ku sa yayanku suka yi karatun addini ba dole su kama shaye-shaye dole su kama satar takalma a masallaci ba wai sallar ba yake zuwa yake kawo su ba satar takalmi yake kawo ba sai sa duk inda ka ga barawar takalmi a masallaci insha Allah za ga musulmi ne duk wanda duk inda ka kama mai satar waya amma dai a masallaci ne to yaro ne matashi musulmi kuma idan kana cike za ga baya zuwa irin makarantun nan insha Allah da haka ashe da manufa ne suke kin barin makarantun addini su kima da daraja so muna kira dan Allah a mutunta makarantun addini na musulunci da wannan ilimi ne za a samu zaman lafiya da wannan ilimi ne za a samu kwanciyar hankali da wannan ilimi ne za mu rage mazinata da wannan ilimi ne za mu rage barayi da wannan ilimi ne za mu rage mashaya da wannan ilimi ne za mu samu shugabanni ingantattu masu ilimin addini da ilimin zamani kuma ina kira har yanzu shi kansa ilimin nan na zamani mu yi da gaske mu yi shi na cin kada na mu ba wani wahala bane da shi mu rungume shi mu yi don kada mu ɗauki gaskanci a ƙasar mu musulmi ku kula da ilimin zamani don ƴaƴanku su inganta a rayuwa ku samu manya-manyan kujeru na ƙasa ku shiga siyasa ku yi kasuwanci don ku samu ƴanci da mutunci sannan kuma ku hada da ilimin addini mutum ya zama yana da abu guda biyu wayayye a kiyama wayayye a duniya rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar fa qur'ani ma haka yace ka bamu a duniya mai kyau ka bamu kuma a lahira shi ma mai kyau ka raba mu da azabar wuta wannan ita ce da awata kwarai a kula da wannan a kula da wancan abu na ƙarshe da nake so na tsaya a kai shine duba yanayin da al'umma suke ciki a taimaka musu akan harka ta ilimi duk ƙasar da ta ci gaba duk ƙasar da ta san me take yi duk ƙasar da take da shugabanni masu zurfin tunani to wanga ƙasa tana mai da hankali akan ilimi kuma ba ta da ilimi wallahi ilimi ko na ɗiban kashi ne yana da muhimmanci ilimi ko na tonon ƙasa ne yana da muhimmanci da haka umuman in general al'umma ana bin ku bashi ku mutunta ilimi ku mutunta karatu da ilimi ne dan adam yake zaman cewa yantacce mai matsayi mai kima jahili baya zuwa ko'ina da jahilci ake yi mutane mulkin mallaka idan kuka zama jahilai za a danne ku a binne ku in kuka zama masu ilimi za ku zama masu daraja masu kima masu matsayi da haka duka ɓangarorin ilimin nan guda biyu da na addini da na zamani kada mu bari ya tozarta ya wulakanta mu inganta shi mu koyi sana'o'i har yanzu har yanzu ilimi na sana'a muna wasa da shi duk wani takalmi da ka gani duk wani takalmi da ka gani wallahi za a iya zama a gida a ɗanyi ɗan wani small industry a yi wannan takalmin amma har yanzu muna jiran sai an yi takalmi a china a kawo mana har yanzu a kasuwanninmu gaba ɗaya cike suke da takalma made in china kana sa shi wata ɗaya wata biyu ya gama kuna ta musu market amma da kasuwannin mu da takalma a kofar wambai an kashe su da rashin jari an kashe su da rashin kulawa yaushe ma gwamnati suke tunanin akwai wata kasuwa ta kofar wambai ana kera takalma amma wallahi ko takalmin italy ne ko na ina ne wallahi akai wa yaran da mana za su kera shi amma ba su da jari ba su da machines ba su da abubuwan da za su kera su to za mu ci baya a duniyar kamar yadda kuma a harkar lahira ma muka ci baya yanzu duba mai man gyada da muke ci abinci in banda man gyada da a ƙauyukanmu ake murza gyada a yi kuli-kuli a yi amfani da shi ba majoritin mai da ake amfani da shi na jarka da suka kasar na gaba ɗaya ku je ku yi sa su gani daga ina ake kawo shi daga waje ake kawo shi amma abin tambayar mu a nan najeriya ba mu da sinadarin yin man girki shi sa yake da bala'in tsada amma wallahi tallahi mana a gidajenmu in muka dawa za mu yi shi mai fa mai mai kawai mai da me ake yin mai abubuwan da ake yin mai da yawa hatta wannan darbejiya ana yin mai da ita gida ana iya mai da ita rijiya ana iya mai da shi wani ne ana iya mai da shi me ya ba ma noma me ba da shi amma sai dai a ɗauko mai daga wata ƙasa a tirela a taho da shi su ninka mai kuɗi yanzu rikici ake yi tsakanin miji da mata dangane da mai tashin hankali mai gida yau bilayi azimu ina gaya muku yau tashin hankali mai domin gawayi mu a nan arewa duba dajin da muke da shi gawayi kan ba da itace ake yi ba amma har yanzu a arewa jira muke sai an kono itace a gawayi a kudu duk direban da yake abin hanyar lagos sai a ce da Allah ka sai mun gawayi amma mu ga ga daji nan yana nan an mamaye wasu sun mamaye shi suna zaune a ciki saboda ba amfani da shi duba yunwa talauci rashin abinci babu amma duk abin da kaga ana ci na abinci noma ake yi yanzu dan Najeriya ya isa ce bai da kasar noma yanzu dan Arewa ya isa ce bai da dajin da zai noma to gwamnati ta rike dajin ta ki ta bayar da masu mulki sun rike sun ki su bayar talakawa suna fama da yunwa wani bai da gonar da zai je ko fifty by fifty a je a yanka wa mutum a daji mana a rage yawan dajin a rage masu zaman dajin amma ga daji yana nan sai kuraye sai dabbobi kuma mutane suna mutuwa da yunwa da kuma a yanka musu su noma a samu sana'a a samu abinci a tallafa musu da taki a kori yunwa babu babu masara ba ta ishe mu ba amma da ƙasar noma masara shinkafa ba ta ishe mu ba ga ruwa nan sai ambaliya yake ce mana damar shinkafa da suke neman ruwa ga ƙasa ga daji da ka bar gari sai ka yi minti arba'in talatin daji ne kurum amma ba a komai da shi ga koguna duk titin da ka bi a najeriya arewa kafin kai kilomita ɗari da kaza sai ka tare da wani tafkeken dam ko kogi ya tsallaka shi amma ka duba gefen kogin dama da hagu ba a komai ba noman rani ba amfanuwa da ruwan da Allah ya bamu sai mutum ya je ya zo ya ce wallahi Allah ya darbe mu da talauci amma ba ma utilizing abubuwa da ubangiji ya bamu ba a yi da iyayen mu da kakanni sun rayu sun yi noma a ƙasar nan da kake kashin awaki suka yi idan babu awakin in babu awaki a tattara ganye a sari bishiya ganyenta ya bushe a kone shi zai zama taki karan gonarka in baka da kudin takin bature karan gonarka ajiye shi ka tsara shi ka bubbune shi a cikin gonar ko ka sa masa wuta ka binne shi ya zama taki sai shekara biyar kana amfanuwa da shi waye ce ma dole sai da takin bature za ka yi tunda sun sa shi ya zama mai tsada sun kashe mana zuciya sun mai da mu sai mun yi amfani da takin bature a dole sun hana mu amfani da takin kashin awaki yunwa ta jarabe mu duka waɗannan abubuwa ne da na ciwo da bakin ciki idan ka zo gyaran mota sai inda ka je a biranen mu a nan arewa inda ake gyaran mota sai ga ƙwararru ba su gyaran mota ba mu gani wasu ne da ba safaya part na kayan mota sai ga ba mu bane kai kemis na rantse muku da Allah akwai ƙauyuka a nan arewa ƙauye ne akwai mutum ya fi miliyan ɗaya amma wallahi ga baki ɗaya masu kemis ɗin ba musulmi ba ne inyamurai ne za zo su buɗe su yi ta soka mutane allura su yi ta ba su expired magani mun faɗa mun maimaita a ƙasar nan akwai ƙauyukan da inyamurai suke za su je su buɗe suna buɗe kemis ba taɓa yin karatun pharmacy ba su suke ba da magani su suke karɓar haihuwa su suke ba da bashi ƙarshen wata a basu kuma magani matacce da mara kyau da mai kyau duk sayarwa suke saboda ba wata hukumar da za ta bincike su ku musulmi hausawa kuna ina yanzu haka za mu rayu wahala a duniya wahala a lahira duk wani abu na karfe da kaga ana kawo wa ana fere sai ga ba mu bane kayan ruwa ba mu bane kayan electric ba mu bane kujera da gadon kwanciya fa yanzu a birane duk wanda zai aurar da yarsa kawai so yake samu gadon china ko gadon dubai daidai da ingantattun gidaje da za mu yi mu'amala da 'ya'yanmu mu yi kamfanoni da za mu rinka yin su Allah ba mu shi sai dai mutum ya biya kudin jirgi ya je Dubai ya biya kudin hotel ya biya kudin yawo ya siyo gado mai shegen tsada ya biya kudin shipping ya biya kudin dako ya dako shi ya kawo shi ya aure da yasa ya kai mata daki shekara daya gadon ya karye shekara ta biyu an sako wata ya an sallame ta shi kenan ya asara kudin jirgi da kudin miliyan kaza kudin kaza amma wallahi da karamin kudi idan kuka bude kamfanoni wani gado da wani gado bai da ra'ayin sawa na rantse da Allah muna da ƙwararrun mutane masu sana'ar hannu da in sun samu jari ba abin da ba za su yi ba wani yaro zai same ya ce malam ka gani nan ka gani kawai ajiyar Allah ne nace mutumi na ya aka yace wallahi yanzu yanzu nan inda zaka bani wasu miliyoyi na rantse da Allah a nan sai na maka gidan rediyo nace gidan rediyo yace wallahi zan yi shi malam ya ce kuma duk wata mota da kaga tana tafiya wallahi malam garin ta kawai nake na rantse da Allah sai na yi mota yaro ne dan talaka baki miskini sai talauci da muka gama magana wa idan dan bashi ya dubu daya ga basira ga kwakwalwa amma wa ma ya san da shi wani rediyo wani babur wani inji wani yace generator nan da yake ba da wuta wallahi zan iya yin samara kurin jari nake nema zan je in sayo kaza in sayo kaza in hada da kaza na yi kaza duk sai na yi waɗannan abubuwan malam suna nan barkace masu tari yawa amma waye zai farga ya jawo samarinmu matasa masu irin wannan baiwa ya taimaka musu to kun ga ita kanta lahira ana neman ta ne in an samu duniya ba mu yi kokari mu inganta duniyar rigar da za mu sa sai an kawo mana a waje dala ta yi tsada shifin ya yi tsada kayan sawa ya tsada rigar sanyi sai an kawo a waje takalmin makarantar yara sai mun jira an kawo a waje dan kwalin matan mu sai mun jira an kawo a waje abin tsakar haƙori idan an ci nama dan itace ne fa na tsakar haƙori muna jira sai an kawo a waje man shafawa muna jiran sai na waje turare muna jiran sai an kawo mana a waje kaza muna jiran sai an kawo mana a waje mota a kawo mana a waje babur a kawo mana a waje keke a kawo mana a waje ina jin tsoron nan gaba jakuna ma sai an kawo su daga china jaki in ba ku yi daga sai wannan ranzai da Allah sai an dawo ana kawo muku jakuna daga china dawaki daga china tun da dai haka kuke ba ku da kishin kanku da al'umma ku wannan kira ne da samari matasa da ku nake duk wanda yake Najeriya wallahi dole ya tsaya ya gyara tunaninsa akan ya zai iya rayuwa how to survive dole ne mu tunanin yaya za mu sama wa yaranmu hanyar da za su ci su sha su bauta wa Allah yanzu duk wannan wa'azin da karatun da nake muku inda ban samu kyakkyawan karyawa ba da yanzu a zaune nake wallahi da zan ce kai na gaji yunwa nake ji rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana yanzu wannan babbar rigar ta jikin wannan attajirin bawan Allah kun sa akwai na kasar waje da ake kawo daga China zanna bukar wannan hular daman ku ganta ta kaina daman ba ta Najeriya bane ta waje ce din Najeriya ba a dara dobe dara an fi shekara ɗari ana sa dara a Najeriya amma wallahi sai dai a siyo ta waje har yanzu ba mai wayewa da zamu wannan hula ba to yanzu bincike ya tabbatar mana zanna bukar din ma da ake yi a bama a Maiduguri yan China sun fara bugo ta suna kawo ta dogaro da kai babu yanzu haka muke mu zo mu nuna yakin suya sai a zo da kasashen waje a gona yake bin mu ana sai da wakin akai ana sayan wakin suya mu a yi shifin ɗinsa a ɗauke shi daga ƙasar a kai shi kasar waje a je a sarrafo shi mu je mu daɗa sayowa kayan da aka yi da waken soya madarar da aka yi da waken soya mu zo a sayar mana da tsada alhali mu muka noma waken soya da aka yi madarar da aka kawo take mana tsada ta gagare mu akwai wanda a cikin ku baya shan shayi ya sa madara amma kun taɓa tunanin bari ku koya yaran ku ya ake yin madara wallahi a cikin gidanka za ka iya yin madara mutuwar zuciya ta ƙare mana ƙarshe daga idan ba mu gyara ba talauci dai muna nan mun rungume shi daga sai mun yi zuciya mu kula da saloyi da ƙananan saloyi da manya-manyan saloyi manyan 'yan siyasa mu ku zo masu kishi masu taimakon mutane kar kuma da yara sai sun dogara da gwamnati gwamnati ba za ta iya wa mutane ba ku koya musu sana'a ba sai sun je wani sun yaki wallahi a sana'a su za samu abin da ya fi albashinsu to ba sana'a ba aiki yi aikin gwamnatin babu ba dole ya kama sata ba ba dole ya rasa sauki bindiga ba ba dole ya kama ta'addanci ba ba sana'a ba aiki noma babu ba taki ba kaza ba kasar noma ba waye ba kasar noma babu dama da za a je a noma amma akwai daji yan Najeriya duk idan za a bar mu je mu noma wallahi dajin da Allah ya bani a Najeriya ya ishe mu noma ai saura amma wasu sun rike sun ce oh mu zo a sauraro sai an yi kaza sai an yi kaza inna lillahi wa inna ilaihi raji'un barin da aka ta anan su bari ne na lokaci muna fatan Allah tabaraka wa ta'ala a ya yafe mana ya samu cika da imani wannan takardar da aka bani ban gane me a cikin ta na mata ga sunan da yawa amma namiji kwaya ɗaya ne suke so ka ja hankalin to mu bar magana kaji ni dai na so ne magana nake to amma ka san shi ba kokare je ya koya abu ba daya ba daidai ba naga duk wanda suka yi program din nan gabaki daya mata ne to abin da na dauka makarantar islamiyya ce ta mata kawai to sai sai yanzu ake gaya mu wai mutum ɗaya ne ya sauka a cikin maza ni na ga yana rabe rabe yana bin mata ashe a cikin su yake ka ga can a cikin mata na mata na mata ga can shi kadai ne inna lillahi wa inna lalle mutanen rini kun yi kokari amma fa akwai matsala mutumi na da Allah idan an tashi ka bani account number ɗinka Allah kaɗai ya san me zan an ciyo maka shi in ka bari na tafi kayi wa kanka kar ka tura wani malamin islamiyya zo ka karɓi lambar wayata saboda ƙoƙarin da ka yi sai na faranta maka na maka alƙawarin alƙur'ani izin sittin sabo gadagar na maka alƙawarin yadi yadi yadi yadi yadi goma ku kuma sauran matan da kuka haddace kuka yi abin nan na muku alƙawarin addu'a Allah ya karba
abin da na faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda ne na kuskure ko tuntuba harshe Allah ya mana afuwa wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh